أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tsarki muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira alfarma sayyidina maulana muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama mun kwana cikin wannan sura ta suratu suratu طه suratu طه wadda muke cikin wannan kissa ta annabi Musa alaihi salamu wanda ke dogon bayani kamar yadda ya gabata wannan kissa ta samu watan ijmali kawo ta dunkule a cikin suratu maryam sai ta samu tafsili mai faɗi don haka ma da yawa wasu kan ce mata suratul kalimi ita suratu daha suka saboda kissar annabi musa da ke cikinta mai faɗi da yalwa to muna cikin dai annabi musa alaihi salatu wassalam da shi da annabi harun sun zo fada fir'auna kuma sun mai da magana sun isar da saƙon Allah har fir'auna yana tambayar su tun da sun ce inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani isra'ila wala tu'adhibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba al-huda to har sun kai sun ce fa man rabbukuma ya musa to wane ne ubangijin naku to shine suke bayani ubangijin mu shine wanda ya ba kowace halitta surarta da hay'atta da amfaninta da aikinta to sannan sai ya ci gaba da bayani cewa allazi ja'ala lakumul arda mihadan Allah tabaraka wa ta'ala shine wannan da dan kamar a doriya ce ko sifa ne can an ce watan la ya dillu rabbi wa layansa ubangiji na ba abin da ke ɓuya gare shi kuma bai mantuwa ba abin da ke bacewa gare shi kuma bai mantuwa ko wata fasara a la dillu rabbi wa layansa ubangiji tabaraka wa ta'ala masanin komi da kowa ne yadda bai da bukata da abin da ake rubutawa ita rubutawar ta lahul mahfuz wata hikima ce ta Allah amma ba da ubangiji yana da bukata da shi rubutun bane domin ba abin da ke buya gare shi kuma bai mantuwa to sai aka ci gaba da cewa allazi ja'ala lakumul arda mihada ubangiji tabaraka wata'ala din nan shine wanda ya sanya muku al'arda ƙasa mihadan shimfiɗi an fassara ta mihadan shimfiɗi akan matsayin masdari ne wannan kamar da wajen malaman arabiya suna ce allazi ja'alakum larda yana a mahallin raf'a ne domin na'ati ne na rabbi waton cewa la dillu rabbi kaga rabbi din na fa'ili ne kaga marfu'i ne to don haka yanzu allazi ja'ala lakumul arda mihadan to wannan jumla ga baki ɗaya fi mahalli raf'in na'ati ne na li rabbi eh can cewa la dillu rabbi wala yansa malaman tafsiri suka ce zai iya yiwuwa wannan magana sabuwar magana ce zancen Allah ne tabaraka wa ta'ala zancen annabi Musa alaihi salatu wassalam ya kare tun daga la yadillu rabbi wa la yansa maganar annabi Musa ta kare yanzu nan abin da aka karanta din nan zancen Allah ne da haka wasu malaman tafsiri suka ɗauke shi matan ibtida'u kalamin minhu azza wa jalla amma wa kalamu Musa alaihi salatu wassalam qad tamma inna qawlihi ta'ala la yadhillu rabbi wa la yansa kaga kenan mausulin nan na allazi allazi ja'ala lakumul arda to wannan sai suka ce da shi khabari ne shi kuma na mubtada makhzufi khabari ne na mubtada makhzufi kaga wannan jumla alama kila mustanifa isti'nafan bayaniyan a cewa allazi ja'ala lakumul arda kaga kama an ce huwa allazi huwa abin kaddarawa din nan shine mubtada allazi ja'ala lakumul arda mihadan ko mahadan a wata qira'a to wannan a matsayin khabari ne na mubtada makhzufi sai aka ce to wannan jumla jumla ce ta istinafi bayani kamar an ce to ya za a yi rabbi tsakanin inda aka wuto da inda ake ciki sai aka ce kamar an yi tambaya ne kamar an yi tambaya ne cewa watan la dillu rabbi wa la ansa su'ila sai aka ce ma arada Musa bi qaulihi rabbi to me annabi Musa ke nufi da rabbi da yace to sai aka ce akwai buƙatar bayani akan rabbi din fa qala subhanahu sai Allah tabaraka wa ta'ala ce huwa allazi huwa rabbi din da annabi Musa ya faɗa ai ma'anarsa allazi ja'ala lakumul arda mahadan shine ubangijin da ya sanya muku ƙasa mahadan shimfiɗe ko mihadan shimfiɗa wannan mahadan din nan malaman kufa makarantan kufa su suka karanta shi mahadan kamar da yake a cikin suratu zuhrufi amma baqun sauran malaman kira'a suka ce mihadan abu ubaid shi abin da ya zaba kenan saboda mi da shi da abu hatimin saboda yace ai an akwai inda aka ittifaki da malaman kufar da sauran malaman ba saɓani a can alam na ji'alil arda mihada alam na ji'alil arda mihada suka ce nan ba saɓani don haka sai ya fi zaɓa karatun mihadan bisa ga mahadan wasu suka ce in an ce mahadan jaza an ya kuna masdaran ya dace ya zamo masdari kamar furshi ai mahada lakumul arda mahdan wanda ya shimfiɗa muku ƙasa mahadan shimfiɗa ko allazi ja'ala wanda ya sanya muku ƙasa mahadan shimfiɗi in an ce mihadan shimfiɗaɗɗiya mihadan shimfiɗaɗɗiya ma'ana wadda za a rayu a kanta a yi gini a kanta a yi noma a kanta ai komi a kanta ku yi ta al'amuranku a kanta wannan ita ma aya ce wadda ke nuna ƙudurar ubangiji wannan ni'ima ce allah tabaraka wa ta'ala yana kira zuwa ga a ɗayan tashi saboda adalci na allah tabaraka wa ta'ala bai cewa kowa ya zo ya imani da shi haka nan kawai ba dalili ba hujja don haka in Allah na kira zuwa ga a ɗayan tashi a imani da shi saboda adalcinsa saboda ƙaunarsa da gabayi da rahama da jin kai sai ce ba ku gani ni ne kaza ba ku ganin ni ne kaza ba ku ganin ni ne kaza sai ta ambatan ayoyi waɗanda za su tabbatar da ƙudurarsa su kaɗai in mutum ya kalla zai tabbatar da cewa lallai mai wannan aiki shi ke da cikakken iko kuma ba mai yin irin wannan aikin kaga ya ɗayantu a aikin to ai yadda ya ɗayantu a aikin haka ya dace haka ya zama dole haka ya zama ya wajaba ya ɗayantu a wajen bauta ma'ana a ɗayanta shi a bauta to shine Allah tabaraka wa ta'ala sai rika kawo ayoyin da za su zama dalilai su ne dala'ilat tauhidi ko dala'ilat qudratillah tabaraka wa ta'ala kuma fi nafsil waqati waɗannan ayoyin da Allah ke cewa ku dibi sama ku dibi ƙasa ku dibi abin da ke tsakanin su sammai da ƙasai kuma in ka tsaya kai tsokaci Allah na ambaton su kuma a matsayin ni'imomi ko ba komi ka kalli ni'imar sama mana daga sama ake samun ruwa mun saukar da ruwa daga sama wa fis sama'i rizqukum arzikinku yana zuwa daga sama mun halicci rana tana sama ne mun halicci wata yana sama ne kowanne daga rana da wata da taurari suna wata ni'ima ce ga ɗan adam da ke nan ƙasa kaga rana sai ta busar da gini in an yi sannan kuma in kun yi noma in ya zan ba rana ruwa kawai ake ta makakawa amfanin gona ba zai yi ba saboda yana buƙatar rana wadda za ta gasa shi in ta gasa shi sai ya ƙarfi kaga rana nima ce bancin aya ce nima ce wata bancin aya ce nima ce taurari bancin aya ce nima ce don haka yake cewa wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun bancin ka kalli taurari su baka mamaki na kudur ubangiji mutanen da da su suke tafiya lokacin da ba kwalta ba hanyoyin sadarwa da taurari ake zuwa daga gari kaza zuwa gari kaza masana hanyar sai su ce tauraro kaza in ka rike shi daidai lokaci kaza in yana hitowa daidai lokaci kaza in ka rike shi aka bi santa aka tafi aka tafi har gari kaza zai kai ka haka Allah ta'ala ce wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun saboda haka duk waɗannan abubuwa ayoyi ne na Allah kuma ni'imomi ne na Allah tabaraka wa ta'ala don haka sai Allah ta'ala ya ce ubangijin nan da ya sanya muku ƙasa mahadan a shimfiɗe ko mihadan tana shimfiɗaɗɗiya wasalaka lakum fiha subulan Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda salaka lakum fiha subulan ya shashata muku tafarku fiha a cikin ƙasa kaga ita hanya abun mamaki ce sannan kuma ni'ima ce domin da hanya ne kuke zuwa garuruwa daga gari kaza zuwa gari kaza daga anguwa kaza zuwa anguwa kaza daga yanki kaza zuwa yanki kaza daga bangare kaza na duniya zuwa bangare kaza na duniya in ba hanyoyi wannan tafiye-tafiyen da a tashi daga wuri kaza a je zuwa wuri kaza ba zai samu ba don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya sanya muku watan tafarku suka zamo watan tafarku suka zamo dalili na tafiye-tafiyenku wannan shine Allah tabaraka wa ta'ala na zana wannan nima yace wa anzala minas sama'i kuma hanya saboda hikima ta Allah hanyoyin nan a ƙasa akwai na ƙasa a ruwa akwai na ruwa a sararin sama ma akwai hanyoyin sama saboda cikar kudura da iko na ubangiji tabaraka wa ta'ala waɗanda suke akan tudu to akwai hanyoyi irin an hanyoyin nan kankana da kwalta kamar irin zamaninmu har akai irin hilaye na dogo shine jirgin ƙasa ma'ana hanyoyi na jirgin ƙasa har akai kuma na na jirgin sama su kuma a sararin samaniya sannan kuma in an je a jiragen ruwan can ma Allah ya shata hanyoyi don haka yake cewa amman ya hadikum fi zulumatil barri wal bahri amman ya hadikum dan ka a dauka a tudu kadai hanya take a'a fi zulumatil barri wal bahri ma Allah tabaraka wataala ya shata hanyoyi yake shiryatar da ku shi ke nuna muku hanyoyin da za ku tashi daga gari kaza ku tafi gari kaza daga gari kaza ku tafi gari kaza daga yanki kaza ku tafi yanki kaza sannan wa anzala minas sama'i ma'a Allah tabaraka ta'ala ya ambaci wannan nima kuma ya ambaci wannan aya kaga watan wannan shata muku hanyoyi aya ce kuma nima ce sannan wa anzala Allah tabaraka ta'ala saukar da ma'an ruwa minas sama'i daga sama kaga saukar da ruwa daga sama wata aya ce ai da sama ɗinke take bata ruwa kwata-kwata sai Allah ta baraka wa ta'ala kyakke ta ta ta rika fito da ruwa domin wata rana wani ya taho wajen Abdullah ibn Umar yana tambaye shi yana cewa me tafsirin awalam yaral ladina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma yace me fasarar ta sai Abdullah ibn Umar sai ya ce kaga dattijo ga can sai nuna Abdullah ibn Abbas sai ce je kai mai fatuwar wannan aya tafsirin ta ya fassara ma in ya fassara ma to sai ka zo ni ma ka fassara min yadda ya fassara min to da ya ce wajen abdullahi bin abbasin sai ya ce turo ne aka yi meye fasarar awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kana taratkan fa fatatnahuma waja'alna min al ma'i kulla shay'in hayy afala afala yu'minun to shine sai ya ce fasarar ta inji abdullahi bin abbasin tahintan alkur'ani yake ce mashi abin da yake sai ya ce Allah na nufin yanzu kafirai ba su ganin da sama ɗinke take latum ɗiru ba ta zubo da ruwa fafata ƙinaha sai muka kyakketa ta ta rika fito da ruwa da sama ɗinke take tsaf yadda ka san an yi dakin ka sai yanzu in an yi dakin da baka tunanin ruwa ya fito daga dakin dinnan to haka sama take kamar dakin ba ta fitar da ruwa ya ce wal arda ƙasa kuma ita ma ɗunke take la tumbitu ba ta fitar da tsiri fafata ƙnaha sai muka kyakke ta ta fa'ambatar sai ta rika fitar da tsiri amma da yadda Allah ya sama ba ta ruwa farko kuma yadda Allah ya ƙasa ba ta ruwa fafata ƙnahuma sai muka kyakke ta su sama ta rika zubo da ruwa ƙasa ita kuma ta rika fitar da tsire-tsire to da yi wannan fasara sai ya zo wajen abdullahi ibn umar sai ce ba kaji ba dama ba mun faɗa muku ba shine tarinta alqur'ani wanda manzo Allah ke masa addu'a Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila to wannan kenan ka gani ma ce wa anzala minas sama'i ma'an Allah tabaaraka ta'ala fitar da ya sauko da ma'ar ruwa minas sama'i daga sama fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa'akharajina bihi azwajan to sai muka fitar da azwajan simfofa na tsire-tsire kaga nan sai suka ce an yi iltifati manan iltifati ana kan gaiba anzala Allah ya saukar kaji ya saukar to sai aka tashi daga wannan layin kuma sai aka ce fa'akharajina sai muka fitar kaga yanzu an tashi daga gaiba an koma takallumi watan ubaji tabaraka wata'ala sai ya ce fa akhrajna sai ina bada labari ne Allah ya saukar nan kuma sai ya ce fa akhrajna sai muka fitar da azwajan simfofa shatta waɗanda suke mabambanta na tsire-tsire min nabatin in baka gane simfofa din ba domin azwajan ma'ana simfofa asnafan shine ma'anarsa to shatta sifar shi azwajin din ne to min nabatin in ba a gane ba sai aka ce ai su ne tsire-tsire tsire-tsiren ne Allah tabaraka ta'ala ya fitar bihi da sababin ruwan da ya sauka a sama kaji wannan duk ni'imomin da suka shafi ƙasa ne fa kaga sama ta zubo da ruwa aya ce nima ce ƙasa ta karɓa ita kuma ƙasa aya ce nima ce har gata ta fitar da tsire-tsire fitar tsire-tsire ka je ka tona ƙasa ka yi kabari ka shuka gero ko dawa kai mai kabari ka ruhe bayan kwanuka da sama ta zubo da ruwa sai wannan abin da yake matacce sai ya tashi wannan aya ce aya ce da ke nuna kudurar ubangiji sannan kuma nima ce ga waɗanda aka yi ma wannan nimar domin ta nan za su samu abin da za su ci e mata allakum wali an amikum kulu war'au an amakum kulu war'au an amakum to kaga wannan nima ce da aka yi ce min nabatin da tsire-tsire shatta waɗanda suka sassaɓa malamai suka ce sassaɓawar ta fanni kala-kala ababen da Allah ke fitarwa daga ƙasa da sunan tsire-tsire za ka ga sun sha bamban da juna ta fuskoki da yawa sun sha bamban da juna ta kalarsu wani za ka ga yabanyar gajera ce wata doguwa ce wata mai kauri ce wata kuma siririya ce wata ma za ka ga watan iska na kaɗa ta kamar irin shinkafa da sauransu su alkama da sauransu za ga iska ma na kada saboda rashin kauri wani kuma zangarniya ce mai karhi ai iska ai iska kuma kaga ya batta kaga watan shatta mabambanta kenan sun bambanta a ina a shakali wasu kuma sun bambanta a launi wani abin tsire-tsiren za ka gan shi kore shar wani za ka gan shi ya yi bulu-bulu wani za ka gan shi ya yi ƙasa-ƙasa wani za ka gan shi ya yi fari wani za ka gan shi ya yi baƙi wannan duk bambantawa yana karantar da ƙudura ta ubangiji yana karantar da ikon Allah ruwa ɗaya fa aka yi amma da aka yi ruwan nan ya fitar da tsire-tsire wani tsanwa wani bulu wani ja wani algashi wani mai ƙasa-ƙasa kuma daga ƙasa ɗaya suka fito kuma ruwa ɗaya ya fitar da su inna fi zalika la'aya wannan akwai aya sannan kuma wajen ɗanɗano abin da ƙasa ɗaya ta fitar a gona ɗaya ma sai a shuka wani abin ɗanɗanansa mai tsami ne wani abin mai zaƙi ne wani abin mai yami-yami ne wani abin kuma mai ɗaci ne haka kaga sun sassaɓa su ne min nabatin shatta sannan kuma wanda cin shi ba sai an dafa ba wani kuma sai an dafa wani ma ba a dafa kai tsaye sai an sarrafa haka dai haka dai kaga sun sassaba wajen launi sun sassaba wajen ɗanɗano sun sassaba wajen amfani kuma haka suka sassaba a wajen kamshi wani zaka ji watan fure ne amma zaka ji yana kamshin turare kaza wani zaka ji yana kamshin kaza in ka sunsuna su zaka ji kowanne ya bambanta da dan uwansa a wajen sansano da za a sansana za a ji sun bambanta to duka wannan ayoyi ne na Allah tabaraka wa ta'ala min nabatin shatta don haka Allah tabaraka wa ta'ala ce kulu war'au an amakum kulu ku ci wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kulu ku ci min ha daga waɗannan ‘ya'yan itace ko daga waɗannan tsire-tsire da aka fitar daga ƙasa domin abin da yake ƙasa ke fitarwa wani ‘ya'ya yake yi ana kiran su fimaru to waɗannan itace kenan duk ka ji fimaru ‘ya'yan itace kenan wani ‘ya'yansa sunansu hubub ƙwaya wannan sunansu kuma zuru yabanya sunansu irin gero dawa ya kasan su ba itace bane amma dabino inabi da sauransu wannan su kuma daga ashjaru ne su kuma abinda suke fitarwa sunan shi imaru ya'yan itace su kuma zuru abinda suke fitarwa sunan shi hubub kwayanni to duka Allah tabaraka wa ta'ala ce ku ci war'au an amakum kuma ku yi ku kiwatar da dabbobinku na nima tumaki awaki shanu raƙuma duka daga abin da ƙasan nan ta fito da shi za ku ci da kanku kuma ku ci da dabbobinku mata'allakum wa li'an'amikum wannan abin da Allah tabaraka ta'ala ya fitar din nan watan abinci ne abin jin daɗi ne naku kuma abin jin daɗin dabbobinku inna fi zalika sani dai watan la'ayatin akwai inna la'ayatin sani dai ayoyi masu nuni akan kudur ubangiji tabaraka wa ta'ala fi zalika sun tabbata a cikin waɗannan abubuwa Allah ya shimfiɗa ƙasa Allah ya halicci sama Allah shi ne ya halicci ruwan da ke saukowa daga sama in suka sauko su zuba ga ƙasa ita ƙasar ta fitar da tsire-tsire ko kuma Allah ta baraka wuta ya fitar da tsire-tsiren daga gare ta duka wannan watan aya ce wadda ke nunawa zuwa ga kudurar ubangiji aya ce wadda ke nuna ikon ubangiji aya ce wadda ke nuna watan ɗayantuwar ubangiji ma'anan ɗayantuwa wannan aiki fa ba mai yin shi wannan aikin fa ba mai yin shi wani wuri ma Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa a antum an sha'atum shajarataha am nahnul munshi'un Allah tabaraka ta in ya gwada ayoyi yace shike muku kaza shike fitar muku da tsire-tsire shike fitar muku da itace shin wayin tambaye ku ku kuka fitar da itacen da kuke amfani da shi antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun ruwan nan da ya sauka da aka ce wa anzala minas sama'i ma'an shin ku kuka fitar da ruwan daga giragizai ko Allah domin Allah ya nuna kalubalanta wannan fa aikin ba mai yi sai ni wannan fa aikin ba mai yi sai ni don haka wani wuri ma sai ya yi kalubale din karara a antum anzaltumu min almuzni am nahnu almunzilun a antum ansha'tum shajarataha am nahnu almunshi'un to haka dai Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma in muka kalli aya ce sannan mu kalli ni'imar da Allah ya yi mana na bamu waɗannan abubuwa in fa Allah ya rike ruwansa daga sama babu ba mu da ruwan da za mu yi noma ba mu da ruwan da za mu yi noma balle mu yi noma balle mu samu abincin da za mu ci ashe nimar da ke cikin ƙasa Allah kaɗai ya santa nimar da ke cikin sama Allah kaɗai ya santa daga ciki tana ba da ruwa ruwan na fitar da tsire-tsire da tsire-tsiren ne muke samun abinci dabbobin mu ma su samu don haka ko dan wannan ni'ima ai ma ɗayan ta Allah ko dan wannan ni'ima ma ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala da haka yace wa kulu war'au an'amakum inna fi zalika laayatin waɗannan fa abubuwa da Allah ke karanta mana laayatin ayoyi ne masu nuna kudurarsa da ikonsa da kadaitarsa amma ba kowa ke hankaltar su ba sai ce li ulin nuha sai ga mabuta kwayar hankali waɗanda su an tace tataccen hankali suke da shi watan nuha hankali domin shi hankali abin da yasa aka kwayar hankali aka kira ta nuha domin tana hana mai ita aikata aikin banza aikata aikin banza in ya zan hankali bai hana mutum ya aikata aikin asha ba ya bata tsakaninsa da Allah to bai yi amfani ba don haka sai a ce ba kwayar hankali amma kwayar hankali shi ke taka ma dan adam burki ya ce kar yi kaza Allah ya ce kar yi kaza kayi kaza domin Allah ya ce kayi kaza don haka can ma shi ma akalu an ambace shi akalu saboda shi ke sa da baibayi ga dan adam kada ya miƙe ya sakata ya shakata ya yadda ya ga dama to hankali ke burki in ba hankali sai a biye da haka dama ba hankali ke za mahaukaci fito tsirara ba saboda bai da wani abin da zai taka mai birki cewa ya za ka hito cikin mutane tsirara bai da wannan na'urar da za ta ce dan me to da haka shi hankali ana kiran shi akalu dan yana taka burki yana sa da baibai yana sa akala ga mutum kada ya aikata duk abin da yake so sai dai abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yadda aikata inna fi zalika laayatin li ulil nuha منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سواه
Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da jan hankalinmu wannan fa wa'azi ne da aka aika annabi Musa da Haruna su yi wa fir'auna su jawo su zuwa ga ɗayanta Allah su jawo su zuwa ga tauhidi su jawo su zuwa ga bin Allah don haka sai mu ɗauka wannan kissa ce abin da ya faru tsakanin annabi Musa da Haruna a fadar fir'auna wannan ana karanta mana amma ana kissantawa manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma mu ake jan hankalinmu mu ake mawa'azi don haka duk abin da muka karanta aya ce gare mu ko ya zamo kissa wani labari ne da ya gabata to mu a gare mu masu karantawa ko inda ake karanta mana to aya ce gare mu don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da kissanta mana dai abin da ya faru a fadar fir'auna din nan annabi Musa alaihi salamu ya ci gaba da cewa ko kuma a'a zancen Allah ne tabaraka wa ta'ala yace minha daga ƙasan nan da muka shimfiɗa allazi ja'ala lakumul arda mihadan ko mahadan to wannan ƙasar dai har wa yau ayoyin da suka rataye da ƙasa ba su kare ba kaga an ce ƙasa tana fitar da tsire-tsire ƙasa ita kuke rayuwa a kanta ku yi gini ku tona ku yi foundation ku tona ku samu ruwa da sauransu kuma ku yi tafiye-tafiyen ku a kai sannan kuma an shata hanyoyi duk a kai aka ga wannan dunimomi ne duk ayoyi ne da suka rataye da ƙasa sai Allah ta'ala ce ba su ma ƙare ba min ha khalaqnakum to yanzu sanurihimu ayatina fil afaqi to yanzu wa fi anfusihim yanzu ka gama gano ayoyin Allah na nesa da kai to dawo kasan nan fa ma ka cokam daga gare ka daga gare ta aka halicce ku sai Allah ta'ala ce ba maganar ma ku yi noma ku samu abin da za ku ci ba ku luwar ana amakum a ku kan kuma daga ƙasar kuke minha daga ƙasan nan ne khalaqnakum muka halice ku bi khalqi abikum adama aka ce da halittar baban ku annabi adam zakara tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata annahu cewa lamarin da sha'anin ko Allah tabaraka wa ta'ala khalaqana min al-ardi ya halice mu daga ƙasa to ta yaya ake fahimtar halittar dan adam daga ƙasa saboda shi dan adam za a ga abin da ya kawwana dan adam za a ga jini ne da tsoka da ƙashi da jiyoji da sauransu su suka kawwana dan adam amma kuma an ce an halicce shi daga ƙasa sai ce annahu khuliq khalaqa abana adama min turabin abinda Allah ke nufi da wannan ya halicci babanmu annabi adamu daga turbaya kama zakara kamar yadda ya ambata cewa ya halicci annabi adamu min salsalin kalfakhari ko kuma min hama'in masnun daga bakar ƙasa kwaɓaɓɓa wadda har ta fara wari haka dai kamar yadda muka wuto can ko a suratul an'am ne suratul hijri to wannan aka ce fa'iza kana adamu min turabin in annabi adamu ya zamo daga turbaya halittarsa wa huwa asluna kuma shine babanmu shine tushen mu to fa kulluna min turabin to ai duk inda baban mu ya fito nan muka fito idan inda ba dan ba baban namu ba da babu mu da inda ba baban namu babu mu kenan don haka inda ya fito mu ma can muka fito don haka shi ne asalinmu shi kuma ƙasa ce asalinsa don haka kenan ƙasa ce asalinmu don haka wa min jihatin ukhra shehu radiyallahu ne ce kuma ta wata jiha kamar yadda malaman tafsiri duk sun kawo cewa ta wata fuskar cewa Allah ta'ala ce min ha khalaqnakum ai inna kulikna min nudufatin an halice mu ne daga digon mani kowa daga digon mani aka halice shi to me alaka digon mani da ƙasa sai aka ce to wan nudufatu min al-gizai ai ita digon mani abincin da ka ci ne ake burkake shi a tace shi a fitar da bayan gida a fitar da boli a fitar da abin da zai zama jini a fitar da abin da zai zama ruwan jiki sannan a fitar da abin da zai zama maniyi amma daga ina aka yi wannan tata daga abincin da aka ci to ai shi ko abincin da aka ci wal giza'u min al hububi shi ko abincin ka daga kwaya ne dawa gero masara shinkafa maiwa acca ga sunan dai to su ƙwayannin daga ina suke aka ce wal hububu minan nabati ai su ƙwayanni daga tsire-tsire suke wan nabatatu minal ardi su kuma tsire-tsire daga ƙasa suke to idan fa kulluna khuliqna minal ardi ashe mu ko dukkan mu daga ƙasa aka fitar da mu kaga ta wata huska kenan wa warada shehu radiyallahu ne ce ya tuzgo aidan annal malakal muwakkala birrahimi mala'ikan da aka wakkala da rahimin abin da ya shafi mahaifa inda ma ta ƙa'unu dufatun lokacin da digon maniyi namiji ya sauka a cikin mahaifar ita mace watan ta ƙa'unu dufatun watan inda ma ta ƙa'unu dufatun fi yadihi a hannunsa to yi umaru bi arba'in to za a umarce shi ya rubuta abubuwa guda hudu bi katibi rizqihi ya rubuta wannan al-Imam al-Qurtubi ya kawo shi ya kawo shi sannan malaman tafsiri da yawa sun kawo shi yace a rubuta arzikinsa shi wannan abin tun ba talace sa ba a rubuta arzikinsa ajalinsa ma'ana arzikinsa duk abin da zai samu a duniya in ya taho abin da zai samu a duniya in ya taho duk da iskan shakar da zai yi in ya zo duniya adadin shi an tanadar masa a wajen Allah wa ajalihi ajalinsa shekara nawa zai yi wata nawa zai yi kwana nawa zai yi a za a halicci zai sauka ne duniya an awoyi ya koma ga Allah a duk dai ajalinsa ko nawa ne an rubuta wa sa'idun am shaqi kuma mai arziki ne ko kuma mara arziki ne dan wuta ne ko dan aljanna ne sannan wa mahallu dafnihi ko wa mahalli dafnihi saboda ya jero shi ya biyo shi ne akan jarra bi katbi rizqihi wa ajalihi har ya kai wa mahalli dafnihi haka nan mahallin inda za a rufe shi kasar da za a rufe sai an rubuta zai mutu a gari kaza kuma ko gari kazan akwai makabartu da yawa ina za a rufe shi a makabarta kaza sai an rubuta tun da aka rubuta ajalinsa an rubuta inda za a rufe shi ko ma wurin ba makabarta ba ne shi kaɗai ne wata kaddara ta zartu cewa za a rufe shi a nan gurin ba makabarta bane a wurin to sai dai an rubuta za a rufe shi wuri kaza to fa ya khudhu turbata turbatan min mahalli dafnihi mala'ikan nan da umarnin Allah zai yi damƙa da ƙasa ko ya ɗebo barbaɗan ƙasar kabari ne ƙasar da za a rufe shi to sai ya ɗebo ta sannan sai ya barbaɗa ta ma'almani a kan maniyin nan da za a halicce shi to sannan fayu khulaqu minhu jasadul insani sannan sai a halicci jikin mutum to kaga saboda la'akari da wannan in mani ya shiga cikin mahaifa Allah ya aiki mala'ika ya yi wannan aiki in Allah ya aiki mala'ika ya damko wannan ƙasa ya barbaɗa ta barbaɗi akan wannan maniyin wanda da shi za a toya ya daskare ya zama gudan jini in ya zama gudan jini sannan ya zama tsoka a fitar da ƙasa sannan a samu wata tsoka a labta akan wannan ƙashin sannan a suran tashi yadda ake so a suran tashi ya zama ɗan adam to wannan kaga akwai ƙasa cikin talittarsa bayan ya zama niyi to aka ce shine ake nufi da min ha khalaqnakum kaga ta fuska ta uku kenan min ha khalaqnakum duk da dai wannan wasu malaman tafsiri don haka ba shehu ya kawo shi ƙarshe saboda yana da magana suna da magana a kai suka ce to wannan in an faɗi haka hadisi ne hadisi ne kam amma kuma in an ɗauko aya wadda ke cewa ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin yace to wannan tafsiri shi ko zai saba da wancan ma'ana tafsiri ai kaga wancan tafsiri ya ce sai da maniyin ya sauka a mahaifa sannan aka ɗauko turbaya aka barbada amma shi kau ita ko wannan a cewa ta yi fa inna khalaqnakum min turabin kasar ta ta zama farko kaga sai aka ce dai halitta annabi adamu dai thumma min nutfatin sannan kuma ku daga iyayenku gaba ɗaya inji Allah tabaraka ta'ala ku kuma saura ƴaƴan adamu daga digon maniyi to don haka ma shehu ya kawo wannan fasara ko wannan ma'ana ƙarshe sai ya kawo wadda ita fi zama mashhuriya a wajen malaman tafsiri farko cewa min haka laknakum dai Allah tabaraka wa ta'ala yana magana ne akan halittar annabi adam min haka laknakum wa fiha nu'idukum sannan kuma wa fiha a cikin ƙasan ne wadda muka talici babanku a cikinta ko daga gare ta in kun mutu nu'idukum za mu mai da ku ku koma inda kuka fito maqburina kuna abin sawa kabari ba'dal mauti bayan mutuwa kazalikal insanu hakanan mutum ya mutu yake mutuwa wal ardu qasa watan sai ta zama kifatuhu ita ce makomarsa ita ce wadda za ta tarar da shi don haka ma wani wuri sai ka ji Allah na cewa alam naj'alil arda kifata amwatan wa ahya'a yanzu ba mu sanya ƙasa ita ce makoma ba watan mabuya inda Allah ya ɓoye ɗan adam shine a ƙasa ka san ka lalbi ɗan adam a sama bashi yana nan ƙasa dai duk hidimomin da yake da kai da koman da yake yi a ƙasa ne za ka sai ce a haya'an in yana raye a saman ta yake gini a saman ta yake tonowa rijiya a saman ta yake komi sannan wa amwata in ya mutu kuma a tona ta kuma a yi mai kabari kaga da yana raye ita ce gidansa bayan ya mutu ita ce gidansa alam naj'al al-ardha kifata kenan don haka yace wa fiha nu'idukum wa minha yamutu wal ardu kifatuhu yuqbaru fil ardi ana binne shi a cikin ƙasa a ada ya an ya sake mai da shi watan a ciki saboda a cikin ƙasa ne mazaunin shi yake kuma in ya mutu a cikin ƙasa ne ake mai gida a binne shi wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa minha nukhrijukum kuma daga ƙasan ne nukhrijukum muke fitar da ku taratan ukhra inda al-ba'thi wajen tashi kenan daga kaburbura taratan ukhra watan wani lokaci kaga dama daga ƙasar samarwa ta farko kenan sannan kuma daga ƙasar ne Allah zai sake fitar da mu wani yayi wani yayi bayan mun mutu mun rijiddige mun zama kashi mun zama ƙasa kuma daga nan Allah tabaraka wataala ya sake dawo da mu minha daga ƙasan nan dai wannan fa duk ayoyi ne Allah tabaraka wa ta'ala ke faɗa mana mu gane kudurarsa kuma wannan abun fa talittan mu daga ƙasa ba mai yi sai Allah sannan kuma watan mai da mu zuwa ƙasa ba mai yi sai Allah bayan mun mutu mun zama ƙashi mun zama ƙasa kuma a sake tada mu daga wannan ƙasar ba mai yin wannan abin sai Allah to aiko wanda ya ɗayantu ga wannan aiki ba wanda ya cancanta abota mashi sai shi duk wannan Allah tabaraka ta'ala na karanta mana ne mu gano ɗayantuwarsa a halitta mu gano cancanta ɗayantuwarsa a bauta sannan in mun gane wannan ayoyi kuma mu gano ni'imomin in mun gane ayoyi kuma mu gano ni'imomi ai Allah ni'imomi ne yayi mana tarjat ma'ana ga sunan birjit ga ƙasa da aka yace min haka laknakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum wannan yana nufin huwal basu allazi amana bihi man amana wannan tashi daga kaburbura bayan mutuwa shine tashi wanda masu imani suka yi imani da shi wa kafara bihi al wasu kuma suka kafirce suna cewa zalika raj'un ba'id kai in an mutu an zama kashi an zama kasa kai wannan dawowa ta yi nisa bai yiwa in hi illa hayatuna dunya wa ma nahnu wa ma nahnu bimabuthin to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa mana cewa da ƙasa da duk yayi mu wannan ya zo a sunan a hadisi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam lokacin da ya halarci janazar wani daga cikin wa wani bawan Allah da maza Allah ya halarci janazarsa da aka zo za a sa shi a kabari sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya damko kasa sai ya karanta wannan aya cewa min ha khalaqnakum sai watsa kabarin aya ce daga wannan kasar aka halicce kuma ana wannan jikin da za a mai za a sa shi kabari to ya koma gida ne ya kuma inda ya fito ne min ha khalaqnakum ai daga kasan ne muka halice ku sai manzo Allah ya sake damka ta biyu sai ya ce wa fiha nu'idukum zuwa gare ta cikin ta ne muke mai da kowa sannan ya sake damka ta uku ya ce wa min ha nukhrijukum taratan ukhra kuma da gare ta muke fitar da ku wata marra ta daban wannan shine abinda a mafiya malaman tafsiri suka ɗauka cewa min haka laknakum din nan dai halittar annabi adamu ake nufi min haka laknakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra wa laqad arainahu Allah tabaraka wa ta'ala ce haƙiƙa arainahu mun nuna ma fir'auna kuru kuru ayatina ayoyin mu waɗanda ke nuna ƙudurarmu da la'ila ƙudratina kenan da la'ila tauhidi abubuwan da ke tabbatar da tauhidi Allah tabaraka wa ta'ala ce duk mun nuna ma fir'auna absar nahu mun nuna masa kuru-kuru da haka ma a wani wuri yake cewa watan mun nuna masa ƙarara ƙarara wasai ƙanata an fuso e wajahadu biha wasai ƙanata an fuso sun ga ayoyin ne ƙarara amma ba ba su gane ba ne a zuciyarsu ce nafsu ɗinsu ce take musu nafsu ɗinsu ce take musu bisa kan zalunci da aka ce a raina mun nuna masa ayatina ayon mu kullaha dukkanta ya ni ayati musa ayon annabi musa a tisi a nan ayatina da allah ke nufi ana nufin ayoyi duka yanzu kaga in ka ce watan dan alkur'ani ya ce kulla ko kuma hadisi ya ce kulla bid'atin dalala kulla bid'atin dalala sai ka ce duk duk bid'a duk bid'a bata ce duk bid'a bata ce a a shi ma sai an koma wajen malamai aka ce to duk da an ce kulla aka ce duk da an ce kulla ai su kadai ke da iya fassara wannan kullan sai su ce to bid'a kashi kashi ce imam shafi'i ya ce akwai mahmuda akwai mazmuma sannan kulla bid'atin dalala gashi an ce kulla aka ce i ai akwai wata kulla kulla din a alkur'ani kuma in ka diba akwai abin da ta raga to wannan tana ciki eh cewa walaqad arainahu ayatina kullaha ayoyin Allah yanzu duk inda aya Allah take Allah ya nuna ma fir'auna ita da Allah yanzu kadhalika nuri ibrahima malakutas samawati wal ard haushi an nuna ma fir'auna linuriyahu min ayatina innahu samil basir duk an nuna wa fir'auna a a wasu ayoyin dai ne duk da kullum ta zo amma dai wasu ayoyin dai ne wasu ayoyin dai ne eh to irin shi yakan zo cikin alqur'ani da yawa yakan zo cikin alqur'ani da yawa cewa watan Allah ya nuna ma ya ba wa utiyat min kulli shay'in wa utiyat min kulli shay'in bilqisu ba an bata komi amma kuma ga tana tsoron mulkin annabi Sulaiman dan ya aika mata da takarda da ji ta san wannan mai iya aikatawa ne mai wannan takardar ku zo mun kuna musulmi kaga in ba a zo ba akwai abin da zai faru don haka ita ta tabbatar da ba a bata mulkin annabi Sulaiman ba don haka malamai suka ce a'a kullu akwai kulliya akwai juz'iyya kullu akwai kulliya akwai juz'iyya to wannan in ba abin malamai ya za a san wannan kaga ba a sanin wannan sai dai kawai kaji mutum na cewa dukkan bid'a bata ce dukkan bid'a bata ce ga kuma malamai sun ce akwai bid'ar mai kyau daga cikin malaman akwai shugaban malaman malamai sayyidina Umar ibn al-Khattabi yana cewa ni'matil bid'atu hadhihi ma dalla da wannan bid'a kaga cewa ma dalla da wannan bid'a kai ka gano ashe daga cikin bid'o'i akwai wadda an ma dalla da ita ashe wadda ake akwai wadda ake cewa ma dalla da ita kuma in ji sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu an Imam Shafi'i yace al-bid'atu bil bid'atani bid'atun mahmuda wa bid'atun mazmuma ya kawo shi Abu Nu'aymin ya kawo shi irin su mai jami'ar ulumi wal hikam ibn rajabin alhambali ya kawo waɗannan abubuwan don a gano irin wannan abubuwa masu tadqiqi sama-sama ba ta sa a fahimce su sama-sama ba ta sa a fahimce su haka dole sai an koma makaranta an bi malaman nan musamman malaman nan na soro na zaure ilimi da komi yana nan wajen su don haka ya ce ayatina kullaha mun nuna ma fir'auna ayatina ayoyinmu kullaha dukkansu sai aka ce ya ali ayati musa ayoyin nan na annabi musa a tis'a watan guda tara din nan su ne al'asa sandar da in an jefa ta koma macijiya waliyadi ko waliyadu da hannu wanda in an an sa shi a hammata aka fitar ya rika haske taqaddama ba'daha fi suratul arafi shehu yace sashen waɗannan ayoyin sun gabata a suratul arafi wa wahidatun dai an ambace ta fi suratul yunusa a cikin suratul yunusa shine as-sinina wal jarada wal qummal wad dafadi wad dama wad dams waɗannan abubuwa shekaru na fari da aka jarrabe su da shi fari masu cinye musu abinci da aka jarrabe su da su kwarkwata da aka jarrabe su da ita da fadi'a kwaɗi da sun ɗebo ruwa su sha sai ruwan ya koma kwaɗi gaba ɗai sai su gaba abin da za su sha ruwa cikin kofi ba cikin gulbi ba a cikin kofi ko ƙwarya za a kafa kai a sha duk sai a ga kwaɗi ne kawai cikin ruwa to shi ma Allah ya jarrabe su da wannan ayar cewa annabi Musa ka yaye mana ka roƙi ubangijin ka yaye mana in yaye mana wannan za mu imani za ku yi imani za mu imani to sai a yaye sai su sha ruwa to haka waddama in sun ɗebo ruwa su sha sai koma jini shi ma na daga cikin ayon da aka jarbe su da shi sannan kuma ka canza halittarsu cewa kunu kiradatan khasi'in da suka saba ma Allah Allah tabaraka wa ta'ala ce kada su yi sura na asabar suka yi sura na asabar sai ya canza halittarsu duk waɗannan ayoyi su ne ake cewa ayatina wasu kuma suka ce bari ka ji ta fuskar ayatina din allati jaa dhikruha fi surati yunusa hadhihi ayatu musa at-tis waɗannan sune ayoyi guda tara ra'aha fir'aunu fir'aunu ya ganta kullaha dukkanta amma tare da haka fakazzaba fir'aunu ya ƙaryata manzon Allah ko manzannin Allah annabi Musa da annabi Haruna alaihi salam shine fakazzaba biha ya karyata da ita kullaha dukkanta wa za'ama annaha sihrun sai ya rika cewa sihiri ne wa aba sannan kuma ya ki an yaqbalaha ya karbe ta aw arahu Allah tabaaraka wa ta'ala jami'a ayatil anbiya ko kuma Allah ya nuna masa tarsashin ayoyin annabawa ta yaya ta yaya aka ce haisu anna Musa sarada lahu ma jara min ayatil anbiya Allah annabi Musa alayhi salam ya karanta wa Fir'auna abin da ya gudana na ayoyin annabawa menene ayoyin annabawa duk annabin da ya taho tauhidi yake kira zuwa gare shi wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah kada ku yi ba Allah tarayya kaga wannan duk ayoyin annabawa ne to وما يجري بعده da abin da zai gudana bayan haka wa ma jara ala yadayhi da kuma abin da ya gudana ala yadayhi a bisa hannunsa fakazzabaha sai ya karyata ta kullaha dukkan ta wa'a baya ya kiya gasgata ko kuma aka ce ta wata fuska mun nuna masa ayatina shehu ce au annahu ko kuma yana da ma'anar cewa inda ma ankara ayati Musa faqad ankara ayati jami'il anbiya da zaran fir'auna ya ƙaryata ayoyin da annabi musa ya zo mashi da su ya ƙaryata dukkan annabawa gaba ke ɗaya don ƙaryata ɗaya ƙaryata duka ne gasgata ɗaya gasgata duka ne gasgata ɗaya bai tabbata sai ka gasgata dukkan annabawan Allah sai ka ce masu gaskiya ne masu gaskiya ne masu gaskiya ne sannan ka gasgata annabin da aka aiko maka don haka za ka ga a cikin alkur'ani mun gasgata dukkan annabawa gabaki da saboda gasgata manzo Allah bai samuwa Allah ya karba sai an gasgata dukkan annabawa kuma in mutum ya karyata annabi daya ya karyata duka ba kama Allah ta'ala sai ya ce la nufarriqu baina ahadin min rusulihi haka mu'mine ke cewa eh amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi ko wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi to saboda haka ƙaryata da fir'auna yayi wa ayoyin Allah da annabi Musa ya zo da su ƙaryata dukkan ayoyin annabawa ne gabaki ɗaya saboda haka Allah ta'ala ce zaba ya ƙaryata sannan kuma wa'aba ya ƙi ya karbi abinda annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo mashi da shi ana cewa kamar lokaci yayi ko muna fatan waɗannan wa'azozi da muke ji Allah ya ƙara amfanar da mu da su duk inda Allah tabaraka ta'ala ya ambaci wata aya Allah ya ba mu ikon hankaltatta don mu zamo cikin ulin nuha mabuta kwayar hankali waɗanda za su gani su lura kuma su yi aiki da abin da Allah ya nuna musu kuma Allah ya tabbatar da mu cikin masu gode ma nimominsa waɗannan ayoyi kuma nimomi mu kalle su kuma mu gode ma Allah a kansu don mu zamo cikin shakiri na masu gode ma Allah tabaraka ta'ala Allah ya sa wannan karatu ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba alfarmar sayyidina wa maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam akwai tambayoyi ko sakon ne to bismillah alhamdulillah Allah ya saka wa malam da alkhairi a wata buyar Allah ce ta aiko da alkur'ani sadaka tana so mana ya mata addu'a Allah ya bata fahimtar karatu kuma ya cire mata mantuwar karatu sai kuma sadaka ɗari biyu da sadaka naira hamsin da dai sauran kuɗaɗe da aka aiko da su sannan kuma ana so ma da yin addu'a akwai kanan biyu da aka kawo daga kaura an fata da shi asibiti ya rima bukula ana so ma da ya mishi addu'a da shi da sauran marasa lafiyar musulmi Allah ya ba su lafiya marasa lafiyar mu musamman sharif da ya zo daga aka zo da shi daga kaura ba lafiya dan uwan watan shugabanmu maulana a sheikh sharif rabi'u a kawo shi daga kaura na asibiti allah ya ba shi lafiya allah ya ba shi lafiya alfarmar sayyidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala da sallam sauran marasa lafiyan mu da ke gidaje da ke asibitota Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya alfarmar sayyidina maulana rasulillahi sallallahu sallam waɗanda ke da lafiyar Allah ya ƙara musu Allah ya ƙara musu akwai sheikh malam bello kanwa shi ma na asibiti Allah ba shi lafiya Allah ya yi masa lurrar da yake fama da ita alfarmar sayyidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama abinda suke fata suke guri a wajen Allah Allah ka ba su Allah ka ba mu gabaki daya abinda suke tsoro suke khaufi na sharri Allah kare ya kiyaye ya tsare don alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam Allah ka ƙara arziki ga ƙasar mu Allah ƙara arziki ga jihar mu Allah ƙara arziki ga 'yan kasuwan mu Allah ƙara musu arziki waɗanda suka samu jarrabawoyi na kariya arziki ubangiji Allah ya dora su waɗanda suka samu jarrabawoyi na kariya hanyar arziki Allah dora su Allah mai musu da arzukan su dan alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين